الكافرين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ya bi daren litinin sha takwas ga watan zulkada shekara ta dubu ɗaya da dubu hudu da arba'in da biyar bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta ba mun yi darasi biyu a wannan sura mai albarka sura ta hamsin da uku za mu tashi darasi na biyu na uku kai a cikin suratun najmi inda za mu tashi aya ta talatin da uku muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa na biyu فسرى ديوان يكون عيسى قبل دوام بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى هل أمرك تنسلك يا أفرأيت الذي تولى ba ni labarin wannan da ya biya baya ya ba da baya wa aka kalilan sannan ya ba da kan wa akda ya nufi sauran da bayar ba sai Allah yake an da ruwa ilmin gaibi shine wannan dabi'a yana da ilimin gaibi ne ko huwa ya rabu yake ne ko cikin lahul mahfuz am lam yunabba bima fi suhufi musa ko kuwa ba ba shi labarin abin da yake cikin littafin annabi musa alaihi salam bara a taura wa Ibrahim alladhi wafa da kuma labarin abin da yake cikin wato lissafa annabi Ibrahim alayhi salam alladhi wafa wanda yake da dukkan kaurin da yake da Allah ya Allah yake Allah ta jira wa hajratu lallai ko wata ibada daukan laifin wata Allah ta jira wa hajratu mudra ukra wata wata ibada daukan laifin wata duk abin da mutum yayi في الكفاية أولك وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يؤمن منه شيء ولو كان ذا قربى wannan ayoyin da muka je a yanzu kamar da muka faɗa satin da yake malamai suna faɗa cewa ga wato kawai ta rubun mutum lafiya cewa wani ne ya zo ya ke so ya gaya wa wani ne ne biya ya ɗauki nauyin ya ga yana kankana na biyu wasu kuma kaso na zuru bin al-harith shi ne ta sauka a kan wasu suka ce kuma wato abuja da kan ta sauka kamar yadda haka a tsawon a rikin su da umumin lafi na yanzu ko su ke sabab za a duba a ne da zame wannan barin ba ina abin da abin ya fara a kan ta kawai kuma a kan wannan tabaru to yana da alaƙa da kowa ne da dukkan wani ɗabi'a a yanzu za a je awa ta hau domin ba ya yi tallafi ga wannan ba ni labarin wannan da ya ba da baya wa aka kalila ya ba da kaɗan ba da suka ce ya fato kan waɗanda suke ba da zakari mutum lokacin a kan kalilan wa aka da lokacin da ta zai yi ya kamata ya ba da miliyan biyar sai ɗan miliyan biyu ko uku a sauran biyu ne ajiye ce bari saboda wani ɗan da za su rika zuwa daga baya idan mutum ya ga shi wannan ala kalilan ne wa akala ko kuma mutum zai ga mutum da ka ce ina yau da kan ya yi ke ko so ne ke kai ta bayan ba cikin da wani duk wannan ala kalilan ne wa akala kar ku ya mutum ka bai idan ka bi zuwa ne wato ne ne ne ne ne alawar garan ne ba ku da iyali ta iya zuwa da iyali da ke da wannan tsakani amma ka ji tsoron Allah da shi da iyali ta hanyar amma sharfin ta ce shi wani ya zo da ra'ayi ko in ka bari shi hakkin ka ne da kuma in ka bari dawa ballan wanda aka fi ke saboda a shekarar nan yana cikin matsala masu matsalolin asibiti suna zuwa da kane masu matsalar gida yara masu matsalar sana sai kuka miliyan biyu ko uku ya ci duk wanda ya fi da shi a kuɗin da yake dole duk da ya fi ma ya yi a hada da ni da mafi to da haka ma sai ya wancan kawai za mu kalli aya mu tsaya a kan kawai an gane ku saboda haka Allah yana zargin wasu da Allah yake fala sadaka wala salla walakin kazzaba wa tawalla bihi wanda za a Allah ya ba su dukiya ko ya wani abu ko kuma mutum ya ci bayarwa ma gaba ɗaya har sai interest ya taru to idan ya ware da zai ɗebo interest ba zai bayar da kuma kuɗin sa ba shi wanda ya fi muni ba wanda ya zo domin tafiyar zai ba wa Allah wanda Allah yake yana yaki da shi baya so ita za a ba wa Allah yanzu ma a ta kalilan ne wa akbar yalla yake a inda ruwa ilmin gaibi shine wannan ɗabi'a yana da wato ilmin gaibi ne ba ruwa na da yake ne kullum da mako ya tsana ga ilmin zai faru cewa wannan kuɗin da yake bayarwa Allah zai iya turo wani abu da zai ci ne kuɗin ba don abu da ba ta fahimta za ta raha idan Allah ya jari albarka sai turo wani abu da gefe guda sai kana ganin tayi yayi irin yadda wasu suke yi mun yi da da wani yawanci abin da yake da mutanen mu duka da abin da yake ko mu yi ne don mu kan je a samu kuɗi mutane za su karba in ya iya ta daga wajen su kaba malamai cin hancin magana to ai ka da sai an sai ba ku kuɗi ma yadda aka gamsu to za mu fita a ga abin da sai ba mu gane ba ni ba mu ji abin da matasa suke malamai a yanzu ke to shi ne shi ka iya shi ka bugun wanda ya ga sai a ce ma ku tsori ba sai ai kaza ai kamar kaza ne sai ya gwada ta ba ai kamar kaza ne kaza da kaza ni ina da ilimi a kaza sai ce wa ya gwada a aiki kaza da to ta bari a fito ba kwai a fito ba sai da haka irin da ba mu ne ne da wa sai abin da yi da wasu da ke har ya yi shekara ku yi tura na haka sai ku ci ne da wani ba amma ku ci ku ranar asabar din da shi ba yake fitowa sai da rike maka rani in shi duwa ko ko ko ya ba da rani ba zai iya dawo wa tsoro ba Allah da zai zo su kace shi Allah na kawo maka iya ko lodin abubuwan da mutanen mu suke yi a yanzu wallahi irin sa ne da ba mu yi shi an yi Allah ko tsori ba in Allah ya tuka gora da koyaya idan an yi hana abu kusa da gurin ba ta yi mu kuma da a cikin ka ake duk da wani ya ga wani yana muna yi da wani magaji kwararre ne a harkar aiki yana ce mu abokan da ne suka ci abokan da yana ce masa ji ba wai ya ga ya ce wai ko shi har da kuɗi in da za a samu kuɗi ko da a san kaji ake wannan biya yi in dai za a wata a rikan da za a kuɗi yana faruwa ya ce wannan biya yi sai da haka shi sa zaka ga Allah yana kure albarka a cikin abubuwan da yanzu duk kana ji yanzu ba kuɗi ne ba ko kuɗi ma ba albarka ko kan yi ma ko kai ka ba mu ne yanzu yanzu zaka ga wata yake duniya ni kuɗi ya kula da gani nan da kake gani iyaye suna cewa su komo wani har kuɗin da ya ga dubu ɗari ɗari da nake jirawa haka yi musu abu sai a tabi amma idan ku ga wanda jira da miliyan sun naira amma da kuma da kuma shi kuma da mutum da tabu kuma an amfani da shi da ga da wani kuma ta mun karatu nace kun ga haka makabarta dan dori nace ga an ne dole yan baki bane dole wanda mun san da kuma su tun kai ji har yanzu ku dina nace ta la ne makallan dori a je mu ne dole shi da jaja ba mu makabarta zuwa ya ba da ita zaraka jariya hanyar yana cin doriyar yana wanki. Duka ne wani dole wa wajen ne wanda ya zo wayar miliyan ɗaya kuma ba ɗaya. Wai wajen na zuwukin na sadaka bayan. Shi ne dole. Kuma yana biya miliyan ɗari ne, amma bai da guri na sadaka jariya ko na da shi duka na miliyan ɗaya. Ito da aka haɗa ta nuna wa haka da. Ya ba da ta ɗan kuma ya so in sauran. فإنه علم الغيب فهو يرى yana da ilimin gaibu ne da yake hankowa a ciki cewa wannan kuɗin na da zai kare ba mutum ya yi kuma da kan naira dubu goma in Allah ya ga ma yana tazi sai ai wannan zai ta kuci da nawa ne kuɗin fikirin na ai ba dubu hamsin ko to to kai da hawa ne ga halin fikirin sai za ka ga dubu hamsin ce hawa hawa ne fasalwa na zikiri sai ko da ta ba amalan ba ka ji ya ba ya dan da da wani ko in ya dauke injin mota a ce ba ya yi nauke mu ne da ya to shi ko albarkar ubangiji in ka zo duk matsala ta rike shi duk kudi da zauna ba ko yin abin kudin biyan kudin ba su ma ba su ya kare ba wani ce ba abin ya kare ba a ce ba wani abu da da zai rike ka ba ni sai Allah ya kare yana cikin albarka to sai Allah ya nuna cikin zargi wasu gani suke wai ta harkawa da koyewa shi yake sa kuɗi ya zauna ba shi wani bayan ruwan ku zo ku tambaye masu kyauta ku gani dole kyauta ba ya zama babu wallahi duk wanda ya yi da kyauta ne to Allah ya haya domin akwai wanda ke da dalilin da za su abinci kuma Allah ya alƙawarin sai sun ce saboda haka wajen ana da wajen kai ne bayarwa shekan ne mai gaya ma cewa zai kare in ka ɗau naira cikin dubu goma ya ce wa kai maka jiki yanzu kafin ka fita nan sai ko ma shi za a yi ne ta fi da ya ga wani da ya zo ya dawo ya san da yake nan wai shi ne yana gaya mata ba zai yanzu ko duniya ta ci gaba duniya ta hauzo bangaren da ya zama turanci sai ya hauzo uku yana zo masa kawai shi ya gama sai duniya ne ke yake yanzu kana so ka gaya mun hanyar da zan samu kuɗi bayan kin san a mutum ta rike biyo kuɗi yake kuma da kuɗin na wani zan da ita na mutum na ba ka fito a wuri sai ka ɗauki ka dawo amma kake so ka gaya min yadda za a yi kuɗi. Yake su bari biya ma wani abu, iya ɗan mutum nan na bakin kasuwa. Yake bari biya ma wani abu na hanci da Allah. Ni abin da nake da shi shine alkhairin da nake yi suke kawo ba mutanen da suke da wannan dabarun da suke kawo ba. ya zo da kan gaya maka gobula da har da kaza da lura da kaza ai ba kaza kaza ya kaba turancin ne yake to da kuma yana da yanku wanda ba ne shi ya kira da yake da cikin da ya daba domin yana da yawa kuna da
Thank you. Thank you. an nan da zan fara zuwa cikin gobe mulla ko kuwa ba da ba da yi a inda hada da shi kada an zama ya dawo kan da ya zama wannan da ya manya hannunsa saboda jin tsoron talauci domin an ce kada ka yi rumun baka wa ya faru rumun baka ya kan shi ne da wannan tafiya ya kuka alkawarin talauci kuma yana buwan da kula da baka ya ba da yi da irin wannan tafiya وكذا وكذا المعروف وكذا المعروف يمكن أن يكون الدنيا جرى عنده وجه من أنه يبقى واجب لا يجد وجه من المعروف إلا أنه ولا يجد ذلك حتى لا يعمل المعروف هل يقول يقول أن يجد جرى بما يجب وهو جرى ذلك أحيانا يرى أمره كثيرا من المعروف سوى أداء ليس له ذلك فليس له معروف وإنما أنزل عن الزلكة والمعروف يعني من زلكة الأرض من الآيات والجزء السنة والجزء ذلك بالجلال والحمد وعلى سوى الثورة وتسجل دون الله إذا المعروف من ذلك وهو يحبه وهو كما قال في أمر القضايا هو إذا yana ba ku cikin da yake ba ko yake ku Allah shi ne ya ma ko wa kai da yake shi ne kuma wanda yake mafi alkhairin masu azzawa ai ba za a yi shi ne ingantacce mabugani da mutum annabi alaihi salatu wasallam yace ba bi yaumi yusbihu da ibadati illa wa malakan yanzilun ba wani yin da kwai za su yi gari a yau ba sai sai malaiku biyu sun sako wai bai mu da ado ba sai dai da cikin malaiku ya ce Allahu ba ari mu cikin khalaba ya Allah duk wanda yake cewa yake ba wa jama'a yake taimakon jama'a Allah ba mu sai sarki kamar yar masa da in ya ba da allura Allah kamar yar masa da ويقول الآخر في ملائكة كمينة اللهم عالم بك الجنبة يا ألا دمره في الله تعالى جل جلاله da asara shi ne asara misali da ne da abin da zai yi zaman ba kawai kawai ya dace don ba in babu shi da kawai gaban ba da lafiya irin da Allah zai sama ya ga da shi wanda su koyi da abubuwan da yake kawo yana da Allah ya tsare ba musiba ai da bawo ne yake cewa sai ka baka da musiba da sai hadisi ne domin a tsare ka da su ta ji ka tsara da wannan ita sai ka tsara ko da kudin Allah shi ne jawaran da wasu malamai ke bayarwa da wani malami ma ya faɗa cewa ba ma da yake da kuma na taimako da kuke yi da azumi ya ce ba sai ya ji kawai irin su da ka ji kunnan ko da yake ai da yanayi irin wannan wanda ya dace a mutan lafiyar Laraba muna karatu ba ma a gani maganar sa amma yana baka cewa biya manzara yanzu biya da ruhu biyu a bakin sa da fara ji ni kawai biya da yake wani abu da yake mana biya kan mun da nake ji biya da ruhu biyu duk wani da shi ko mai kiyarwa yanzu masara dubu biyu dole hankalin sai dai masara masara masara ba wanda na ga yawan da jiraran sai Allah din da dai aure wanda ba biyar masara da dai gidan ba to din na ganin arhaka ba ne bi Allah wai ka ba kai abu din da ba ka yi ne shi Allah kuwa duk wanda yana da wani ne har da ciwon gani yake zuwa ya zo buhu mai dari biyu dari biyar ya tuke ta har da ana rubin da to da wanda kuma da ba ba wai ka ba Allah ko ai da wato kai wallahi suna nan ya ga wani suna gani suna jin daɗi suna morewa akwai aiki ranar biya ba wallahi ya ce aiki mutane suna ƙara yin zai da arziki wato wato abu da ya zama hakkin hakkin da kana ƙara yin zai sai da yin babu ruwan sha babu walwala babu purity babu duka da tsakar rana wanda za su yi ma kwanci ana gani da rana Allah ya rana da rana sama ana faɗa cewa sai na hawa ta ga dai sai na hawa amma da kofi ma sai da yi ya ja da su sun dan kafi su ka tafi da zama zuwa ka jira sayan Abuja su banda rashin nutsuwa ga rashin jan hannu yanzu ba a haka ake wala mara da cikin sarki ya annabi da ba da ba su so bi Musa ko kuwa ba ba da labarin abu da yake cikin littafin annabi Musa ba wani barayi man da biwa ba da littafin annabi Ibrahim da yake da duk alƙawarin da suke da Allah wai duk da Ibrahim rabbuhu bi kalimati fa kan wa hud qala inni ja'ilu kalimati imama ala umuri duk alƙawarin da Allah ya yi da annabi Ibrahim da yake duka wannan ba wanda zai cika ba shine ba dan mawunna shine wafai ai ba dan mawunna shine ma ne yake cewa makama bi jami'i na awami duk umarnin da Allah ya wa annabi Ibrahim yayi wa taraka jami'an nawayi duk hannun da Allah ya maka ya mana wa balaga wa balaga misala kana ya da sabo al-kamal wal kamal a cikin kika da tumbana فاستحق بهذا أن يكون للناس إمام wannan shi yasa ya tantance annabi Ibrahim ya zama shugaba jagora kuma yin da shi ji da ni a wani wanda ya kamata a koyi da shi cikin dukkan ayyukan da wafa ayin da ayyukan da wafa wani da maganganun da shi da Allah ko mutum sarki a suratul nahl yake sun ba wa anna ilayka an tabi'a annabi Ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikin sannan muka yi wa'azi zuwa gare ka cewa ka bujir ba annabi Ibrahim wanda yake ya kasance shi wani addini da ba da Allah ba shine hadisi wa ma kana min al-mushrikin wa ma yakun mushrikai dukkan da Allah ya rubuta al-Qur'ani sai ka biya ba shi wannan dai ma kana Ibrahim yahudiyya wala nasraniyya walakin kana haliban musliman zai ce wa ma kana min al-mushrikin إن إبراهيم كان أمة كان يسأل لله حبيبا ولم يكن من المشركين حتى لا تسأل كثير ما في ما يجوز دون الله في ذا قبل ذلك بدأ ثلاثون من أول اليوم والليلة لأن ما دولار والنور عليه ينا سوى أي حديث إبراهيم يا ما كان يسأل ذلك كريا حتى ليس يقول لا يحديث كما دلت على إبراهيم kuna so ku ce annabi Ibrahim ya ji annabi Muhammad domin wanda za su kai kai a aika ne da kai shi wannan shi ne hankalin sa amma da kuka zo bayani abin amali da yau da laila an fito da bayanin karara cewa domin kamata ne da ala ibrahim wa ala ali ibrahim bi gani bane bi gani bane Allah ya ce kai salati da annabi Muhammad kamar da kai da annabi Ibrahim da iyalan annabi Ibrahim to shi ne kuka fito da wannan ya ce ni da iyalansa duka yayin annabi wajen Allah bi dole ya yi nubuwar da wani kitab duka yayin annabi Ibrahim daga kansa duka ne da ya yi wa annabawa to shi ne Allah ya ce a yi salati irin na annabi Ibrahim ga annabi Muhammad sannan kuma duk ƴaƴan da annabawa kowa a ko irin salatin sa a kara wa annabi Muhammad waye da yake nan gaba wato kira da annabi Ibrahim da na zuriyarsa gaba ya gaba annabi Muhammad to da ba wanda ya gina ka ka ga me yake da gani yana tsira a kwatariya Ali Ibrahim Ibrahim kuma wa Ali Ibrahim to da ka ga ya wuce cikin kuma ce nada da kuma ƴaƴan da gaba ɗaya duniya wajen Allah ya wajen Allah duk da ba Allah Ibrahim duk annabawa da Allah ya turo har sa annabi Isa kasa ƴaƴa da jikokin annabi Ibrahim ta ba da Muhammad ya mutu kowane annabi irin kaɗaɗin da an wa annabi Muhammad da kawo shi ne ya more to in za ba ka daɗin da ya kai Ibrahimiyya babu in kana ce to wanda ya bi to ka kafa babu kaka saboda haka duk kalalin da za ka yi da ya kai Ibrahimiyya wallahi bai kai ba me yasa domin duk wanda ya ce ba ku kowa ke magana su ta fita kowa saboda annabi ne ya faɗa da kansa yace ga abin da yake so ku yi da shi kuma shi ne Ahmadu al-Arifi mafi yawan masu yabo saboda haka shi yaban ka Allah ya fi kariya to shi ne bukan da abu da yake so a ga maka in ka bar wani abu daban to za ka iya wani abu da ba ba ya so abu da shi da shi yake ba wala to ya fito wannan to wanda shi akwai hadisi abu da za da Abu Dawud al-Bukhari da Annabi Ali sallallahu alaihi wasallam ya karbo daga Allah madaukakin sarki hadisi ko dukiya to Allah ko kare ibn Adam Allah yana cewa ya fi dan Adam irka ali arba arba'at min awwal an-nahar kai mun dalla da labula raka abu ka farkon yini ko da sallar wala farkon yini kaje kai wala raka abu a kokkoka a cewa Allah yake zai ba alƙawarin zai kiyaye ka zan tsare ka a sauran yini sannan in dai aka bawa gobe ya ce cewa wani gobe to ya ce an boko su ne zai ga wani da alwalar da ya tsaya a cikin kafin ya fara aiki ya rasa abu ko bi jira abubuwan da na duka biya ne ke sai fara da sun rikici da shi ne kuma jara da ala yubayyin ma kan al'awu ne zo da ibrahim wa musa to kamar kan da baya ne ne Allah madaukakin sarki ya zo ba ce dobe Ibrahim da dobe Musa ne sai Allah ya ce Allah da jirwa da wuzra uba abin ne a cikin al-daura akwai wannan aya a cikin dobe Ibrahim ma akwai wannan aya cewa zai bu wani baya da wani shine Allah da jirwa da wuzra uba wani ba zai dauki da wani ba ai kullu nafsin zalamat nafsaha bi kubri zawjayn min adh-dhunub fa idha ma 'alayha wuzruha duk ran da ya fitar da kansa ta hanyar zawaiti ko wani zunubi to ne kun sai na gaba la ya'milu wa ala ahadin kama kana wa in jira mutkalatu ila inda la yu'minu kayun walau kana da kurba duk kusancin ka da mutum shi za ka ji idan kowa ya kiyaye ka a duniya ya yi kiyaye ka wajen tarbiyyar ka sai ya mutu sai ka canja hanyar Allah ba zai ma komai ba a Allah ba zai ba ne ka je ka ci da biyar ka wallahi alkhairin da kai shi ne zai zai da dai amma ya yi kiyaye da abin da ba a so da zan so uba ya saba ka yaro ya hana a taɓa shi to idan sai abin da ya je gonar da ya ji amma idan ba ka ta kiyaye ka abin da za ka iya yi kai sai da wata duniya bayan ka bar duniya ba abin da Allah ya ba Allah ya ce wa ya ce da rawa ne ba da wani ne da ba ko mun kai abin da za ka iya bikin da ake kai tarbiya ba sai ka kai bikin da ya kamata a kai a kula da shi kai to wani abu da Allah ne shi ne muke magana shi kuma sauki da wannan eh alkai ne na nabi kasbi da yi kasabu sai Allah ya ji yadda shi daga baya shi yake nuna cewa lalle kuma ne a zuwa alkai in dai kaga daga baya yaro ya zo ya dubin ya zo koyi ya alkai ko an sani ko ba sani ba wa kan abuhu ma saliha Allah ya wada cikin zubar da zai ko yawa idan ku ba mutumin kirki ne zai iya yiwa yana da ran ma abu kai ta samu matsala a kamani bayan ya bi duniya ma da wani lokaci kuma ya shirye ana zama haka to uban yana da wani alheri ba dai sani bane kuma ya yi abin da zai iya shi ma ba a gani bane wannan shi to shine Allah mana wajen zargi yake وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى Allah madaukakin sarki yake wa an laisa lil insani lallai babu wani abu da zai wato au dan adam illa ma sa'a sai abin da ya aikata ba abin da yake tare da mutum sai abin ai la ya amilu alaihi wuzru bayni ba zai yi wani kun wani sa ba kadalika la yahsulu min al-ajri illa ma kasaba huwa li nafsi haka nan shi ba a kawai ba zai zo wani ya zo yi aikin lada ba kawai kai kuma ka fasu wa min hadhihi al-ayati al-karima istamala al-tabi'i annan da imamu zabi wa man tabi'ahu da masu goyon bayan da cewa annal qira'a da la yajibu ijabu sawabiya to akwai halatta wani ya zo ya zama karatun Qur'ani yake na bada ko har ya zuwa ga wani kamar yadda wasu ke kawai ya ce Qur'ani ku duwa da wuta kaza sai ya har ya zuwa ga wani babu tabi yake in kai ba in ji babu tabi sai ce wani ke ba a wutan annal qira'a la yajibu ida'u thawabi ila al-mawda bi annahu laysa min amali wala kadabi yake domin karatun Qur'ani in yana zai babu ladan shi ma ya biya yake aure ne ba domin shi waje aka lam yallu ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wala haqqu alayhi shi da annabi bai tabo wato zaburar da al'umma akan cewa karanta kalamu cewa na ba sai ake cewa karanta kafin kuma domin wa Allah da ne sai illa ba ta yace annabi bai tabo ko dai da ta bai cewa ku karanta kaza kaba kaza ku ba wa wani ba yanzu babu dalili kafin ku ba mu jabi obdan in kana so ka kure ba wato ra'ayi sai ka kawo da ni wala ajrahum ilayhi bi nafsin wala iba yace ba duk ka mu annabi ya ba wa zafai wani nafsi ba ko da da nuni yace kun yi ko da nuni walam yakun zalika an ahadin min as-sahaba ko wala kun ba ta ba irin wannan magana daga sahabbai ba mu ne jira ku kana da yawo a cikin ولو كان خيرا لسبقونا إليه babu jaji ya ce dale ya ce ko da shi na gani ake babu jaji wa babu qurbat yastatiru bihi ala nuzul shi kuma babu kutantuwa zuwa ga Allah ya Allah kutantuwa ne akan nafsi ba ina gani ba sai kan ji an zuwa muna karatu da da wato kuma ga aure muka zo kan hadisin hadisi guda ajiban ka shi na karanto musu gari yace kun san da yake faru ne saboda mutane idan mutum bai karanta aure kuma zai yi magana to babban abin da yake abu musamman abin da yake abu mutuwa yanzu da gawa gaba daya al'ada ta yawa dan ma da ya ci duk da kan mutuwar har wanda muke har zaman makoki gaba da ya tsada ta ba mu yi da ake cikin wahala sannan wanda ke injiniya da abu ba ba da yayi a gurin su ce sai mutum ya ga ya ga zai koma abu kamar ta mutane yanzu kai ba za ka zo a yi karatu a kamun jira'i da zai kuke bar kai da karɓar ido kai ba ka ji da sai za a yi a suka akan kawai sai a samu zanci idan wankan gawa ne za a ce a kira wani da wani kai ba za ka yi ba to sai muka ɗauka cewa wasu wasu mutane ne na musamman kaɗan za su yi wa ina abubuwa shi sa gyaran yake da wahala shi sa wasu ke ba da wasu a cikin da wasu ce Allah ya sa da mutuwa ne mu wanka dan sa a ji a gudu da rai wanda wata bai Allah kwanaki da tare ni dai ina ji na jira an yi an yi mun kusa awa a cikin muna jira wanka ko to ma da ne ga shi ba mu da wurin wuri cewa wai yanzu wankan ne har yanzu wa'azi kawai aka ji da farko kawai suka yi ta zata ga wasu da yara ana ta jira sun da ana gaba kawai su yi juru wai an halartar da ba za a gudu wani daga cikin maza yake zai ce nake mana ai maza ba ka yi wa mace wanka me yana ka nake maza ba ka yi wa mace wanka kai ba mutum gaba ba kowa ba da kai mutum gare za ki ka je ka wanke ta amma za ka wanke mace to irin wani da abubuwan su ne mun kaɗa ba a gida wankan gawa sallah da yawa wasu yanzu aka samu suna wasiya to in na mutu wani zai ga yayan da yanzu in dai na mutu ko za ku wanke ni to ina so wane halar hauda da gwargwado hauda da gwargwado haka za ka zo in ma yankan yankan da gwargwado shi ma za ka gani wannan za ka samu mai idan aka ji wani lokacin aka je makabarta wai za ka kawai ne a kan kawai wani ne ke direction yadda za a yi zama da ni a jami da yin limamu da rufa wajen aliman da ya ce gaba za a yi ala gaba da malam sai dai ka yaka to ga ne liman da ya faɗa abin da za a yi eh an yi da abin zikiri ne da idan yake ga abin da za a yi idan haka ne sai ka haka amma maganar jirgi da yadda za a zuba kasa duk ba a cikin ku bane hakkin malamai ne in ka al'ada da abubuwa na kanta nan duk ya ba mu abu ake kan wahala idan wani ya kawo gyara ba a zaba sai a ga cewa ya rubuta sabon abu don ba a ba to wannan shine abu da malami ya kawo anan yace to ba a yi irin wannan to abin da nake cewa wanda a karkashin hadisi na hadisi ibn abi barda wanda annabi ya tura alkaya sai da da mi gida da jinin nasu da zubair bin awwab yace ku je ku karko dan rayu da kawo makka ku je gurin wata mata daidai gurin kawo ya bar wata rawar ku kawo yake daidai wannan gurin matan da na gurin yake ku karko wasiƙa da za ta tura ta tura mata asiri a kan likitin da mutum sai ba cikin mata a gurin kuma mujizar annabi ta yi jade da tafiya ba na biyu ga inda za ku san da ita kuma tafiya ta ce ba ta yawa sai ba kuma anan suka san da ita aka ce mata ana zuwa sai su ce ina wasiƙar da ina sakon gurin da take ba ku sai ba wani sako da aka yake ba da wasu ba ku take ba ku sai da aje za ta koyi yace annabi ya ce abin su ce ba ku yace wallahi billahi ko dai ki bayar ko ki je da zamu yi ko mu kai maka din nan da mun ce da shi dan a ce yace ko tsara da shi da wani dan da wani ya ai kire dan kwani da wani yace ko tsara da shi sai ga ta ce da wata ruwa ta ce da take fito wata kuma cikin hujja zuwa cikin wannan abun kamar gidan da kike na zai anan sai za ku zo da gaban ya biya ta to shi ne fadin Allah da gidani a nan ne nake wa matan bari in karanta muku gari nake ko dan magana abin da ya faru ba malami ne suke gida har da kuɗi da ke samu da walwalo nake akwai wani kisu da ya faru kwana akan matsalar ɗan jijuwa ana ta magana cewa wata tana complain wanda sai korafi a kan cewa ɗan jijuwa a kuma su ciki shi kaza shi na karanto jari da larabcin da nake barin garin ba na so faɗa da hausar kuɗi nake saman shekara ne littafin nan saman shekara kusan dubu ɗaya ya rubuta littafin markudu ne sai na karanto bakin yana cewa idan mutum mutumin ne mai sabo yake aka zo ana san a tuhudin shi ko ana so a kama shi a kan wani yake idan ya ƙi biyayya yake ko tsirara ne ya halatta ce mata ku yi mata haka yake mafi yake saboda wannan hadisi yake ya halatta ku ta kule da ba wai ku kamo karun kuma ta tsirara ba ku ta mutu abu da yake ke yake amma yake kun ga saboda matsalolin ba ba ne suke injiniyar ba shi ka kowa yake faɗa abin da yake so amma da gidan da kike ce zo sai a nuna ba da gidan da wani zai zo ai wannan kurkuru ba ka mafadin layi ilani sai mu fadin layi wato a fadin layi saba sai a da rubar shi ne mai wannan littafin shi ke wannan magana shekara ta ruwa ya faɗi cewa in ba ka gaba ne ce ku ta kuma yake ko tsirara ne ta kuwar da cikin motsa ko ko kuma ku tafi da ita inda za ku kai ta yake saboda wannan da ni saboda haka mu ajiye son rai addini na ba wani Allah ne ba na gidan zuwa wani bane na Allah ne saboda haka abin da Allah yake so a yi shi za ku ba abin da wani yake so ba kuma ya kamata mu ji tsoron Allah mu gane cewa duk abin da ya zo duk wani abu da zai taso in dai ya tallafo boda da ka'idar Allah da wanzu ya kamata su karba idan mutum kalli Allah da wanzu kawai ku ajiye bargaranci ku ajiye ra'ayi ku ajiye siyasa ku ga Allah kawai jiran da na faɗa da rabin mu na biya jiran da ra'ayi ya fi karfin wa'ayi zuwa an shiga uku al'umma ba za ta gani ba kuma haka mutum in dai ya yi ba karfin wahayi to ba za a gari ba ba ita ganin kwafiya ba kuma haka muke yi to kai abin da ya fada ya kawo a yi ya ce annabi ya fada a rika abu huraira idan ma ta insani in kada amalu illa min salati in mutum ya mutu aikin da yana yin cewa sai dan abubuwa uku kawai yin wani insani ne da wula dan kirki da yake ma addu'a au sadaka jariya ne ba ni ko sadaka mai gudana ba kamar makamantar ɗan dole au ilmu ne da ba'u biyu ko ilimin da ake amfana ba za ka iya karantarwa ba sai littafin ka baya ilmu ne da ba'u biyu musamman ɗalibin ilimin da aka fito yanzu yana so ya yi karatu ka tora shi a wannan haka ilmu ne da ba'u biyu saboda haka wannan shi ne ra'ayin imamu shafi amma akwai masu ra'ayin da yake sabanin nasa kuma su kuma a sauran abubuwa ne na cewa ya halatta yanzu ku yi kuɗi kuɗi kuna da abokiya ba su ke kuɗi kuɗi ku magowar wannan ra'ayin su kai kula islam da sauran rayoto malamai na jumbo suna kan wannan cewa ku yi da niyyar cewa Allah madaukakin sarki ya waki amma ba a karanta alkur'ani ba ya halatta a yi wani abu wanda yake wato za a iya taɓa a ce an ba wa wani masallaci ko makaranta ko ko ko rijiya ko abu da ya kama da wani ko da ta tafi da zuwa ce kawai mun abokin mu wani da muka zauna da shi a ra'ayin su sai kuma islam ya halatta to a dai fahimta cewa musamman zan ala ce amma mu banda cewa kan da qur'ani suna ganin ma cewa idan ka zo ko zuwa kai kuka yi sauka to aka dauke kawai kan su suke wa shi da ra'ayin zai ba mu jami'i babu daɗi sai ka tattaro jama'a yanzu aka raba ido biyu to kowa ya je ido biyu ba wani ya sauke a gurin imamu daɗi in so kake ka sauke yake ka fara daga farko zuwa gobe yawa ba ni na faɗa ba ba yawa ba ni na karzo ba na sai a gaba shi za ka ce ina da da zo waje zai ce na ce ina magana da nake a yi duk magana ce ce ne an da nan ba za a wani aba wani ladan ba musamman zuwa ake gyaran tilawa ko ba ka wani zuwa ake gyaran tilawa musamman gyaran tilawa ba cewa ma ke an gaba rubani wa da ladan din ladan tun da kai ne shi kake injiniyar ka taba ji a kuma ka dawo da shi da ke da kuma ka kuma ka bude da gobar ba su ci gaba Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa kaga kuma ai a surat yasin cewa inna nasjubu sallani nuyu nuyu mauta wa nasjubu ma qaddamu wa asaru haka Allah ya za mu rubuta abin da suka gabatar mai gurbin da suka bari ka karanta talibai suna amfani da wani abu su karo gurbi kana da yaya da biyu da suke bin Allah babu gurbi irin wannan abubuwan shi ne abin da wanda za a yi wuce bai ba lallai aikin da yau da kiyamati aikin da kawai zai gani ranar kiyama wa kuli an garu ba sai Allah wa amala kuma rasuluhu wal mu'minu wa tatrasuna ila alim gadi wa shahada fa yunzibukum bima kuntum ta'malun suratul tauba ai bai jira ku bi Allah ya kawo labarin abin da kai wa yaji kuma alaihi a tambar jaza Allah ya saka muku cikakkiyar zakawa in kairar ba kairar ba ne sai ga alheri wa in kairar ba kairar in kairar sai ba ka ga abin ka وهذا قال هؤلاء ثم يجزاه الجزاء الاوفى الله يجي sannan mu cika mar sakamako cikakken sakamako ai al-awfa shi ne cikakke sai Allah yake وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إلى كنا وأن عليهم نشأة الأخرى Allah madaukakin sarki yake wa Allah ila rabbika al-munka lallai wato wajen cikewa makoma ta kanji a gurin Allah madaukakin a yi gurin ubangijin ka wajen cikewa yana gurin ubangijin ka wannan huwa wato sarkin da aka cike kowa ne zama abu da zai yi gurin Allah zai koma shine ila rabbikal munta wa annahu huwa al-haq Allah shi yake sanya dariya dan Allah bai ga ba ba za ka iya dariya ba kuka da kai wa abu ba ka iya sanya ba abin da zai za ka iya yin kuka da ba ka yi gonar gudanar da dariya da kuma kuka kana ganin yanzu rama ko da yanzu kawai a jira ba za a zo a ce nan gurin zuwa ke kai kuka kuma shi ke ba wai da ka an yi mutuwa to Allah ga yawa zai yi ka sinadarin da kukan ke ku magana ya ce haka inda Allah ke da ba sai wata har mutan da za su yi a rediyo ita ma Allah ya jira ba sai sauke wuta ba ka Allah abun tsoro ne kaje kawai ya ga alwar da kai kai ka kallo duk wayar da yake cikin mutum duk guda duk sai yanki wallahi azumi da raga ran shi bayan ya tafi kawai kun yi dai Allah ba mutum zai yi ta sai mutum ya dena mutum gaba da kiran ko ba kada ana ta wani gurin sai kawai komai ya yanzu wanda yake da wannan ikon yanzu yanzu ya zare wai a fiye a cikin jikinsa ya kamata ya yi wa mutum da kaga ai ko ne ba yanzu da take komai na da yana wato wuta ku tana hannun da yanzu ba a daga wata bara to ubangiji gaba ɗaya waya da sun je na zai tsaya waya da sun je cewa ne kun kawai sai kun sai daga mutum gaba ɗaya yanzu ya daina ba ai Allah abun tsoro ne wallahi da ali musamman ku jira zuwa a zuwa kowanne gumi ko za a je jiki bai da gefe bai da gefe ko ina ka gaba za ka gane wani yanzu ko ina za ka ji wani yana ai ciwon kaza ya buga ba malam baka yi ɗan ciwon ba ne kowane ciwon jiki bai da gefe duk inda aka taɓa yana da mazaunin kawai shi ne Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya addu'a ce mai kyau to ce ce wa ɗauruwa amma Allah ce ke ɗaukar rauka a ce mutuwa yanzu ta yi yawa dama ana yi kawai da ku jaɗewa wani ɗakin da kuka amma kullum haka ake yi domin ya ce huwa amana shi yake ɗaukar wa ala kuma ya raya yadda ake ta mutuwa da haka ake ta raya da wasu wasu na da zuwa wasu na zuwa sai Allah ya ce wa annahu khalaqa zawjayn Allah ya halitta nau'i biyu azzakara namiji wal unsa da ni min nulbati daga dubban majini idan tumna an gane ko wato Allah ya mutum sarki yake idan tumna lokacin da yake tafiya cikin mahaifa shi ne min nulbati ne da tumna shi ne ana saboda insanu an yi sadaka tuda alal yaqulu fatan min maminna thumma qala ala adam fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu zawjayn dhakara alaysa dhalika bi kafi ala an yu'mi al-mauta Allah shi ke baka wannan labari yake duk wanda ya ba wannan ya ta maka ne daga cikin kurozan miliyoyi aka zabe ka kai kadai baka wani komai ba to je ki Allah bai da iko kuma ya raye da mutunci wanda ya ta maka kai asali da babu kai huwa da auka da kake da adam kuma yanzu ya zo ya dawo da kai karo da shi ba ki wahala yaro da Allah ya ce alai da zalika bi dalilin ala an yu'ya al-mauta wanda ya wannan bai da iko ya dawo ya raye da wanda ya mutu bayan da babu shi ya samu da shi ya zika shi kawai ta yi da zai je kaga shi da a karkashin ayar da za a yi in da take da rayu da ta kawo um da tsiri kan da sauran da ke sun kawo to annabi yace a wannan gurin in ka gaba biya sai ka ce subhanaka fa sarki ya tabbata da Allah ba wala Allah ya kuka rubin yayi aure ka da bawo Bijan Allah mai wannan sarki yake
وأن عليهم نشأة أخرى وأنه هو أغنى وأغنى وأنه هو رب الشعرى Allah ya ce wa anna alaihim naj'atan ukhra lallai Allah ya dora wa kansa cewa shi zai kara da halitta karo na biyu shine alaihi naj'atan ukhra ai kama kana kalbi bada'a huwa qadirun ala al-i'ada kamar yadda yayi halitta a karan fari to da iko ne kuma wajen to sai mun kara sai ce tun da kaga kaya ta kadan yanzu da wato goma ba yanzu za mu zo mun dadi ne mu biya Allah na akwai da ni a dan ni ko a banku kana to bari mu kara an gane ko za mu yi kar su je kenan kawai a daina da yayin da ba za a kawai ban yi jiri ba kamar da lafiya sai wala alayhi naj'al ukhra lalle yayi karo da shi yana da Allah wa Allah huwa agna Allah ba da hutun karfi shi ne wanda yake agna ba dai da ga wuce ko wa Allah Allah shi yo wa Allah wa Allah huwa agna Allah shi ne wanda yake wala dawa wa agna kuma yake da mutane kana an gane ko yawa wa annahu huwa rabbul kira Allah shi ne ubangijin wannan sauraron da ake cewa kira wani sauraron ne ne hasken da shi wanda wasu laraba suna bauta masa girman sa kamar da malaman sa shi ke kawowa ya fara da sauraron girman sauraron ya fara rana domin ki a jirin duk wanda ya karanta harkar geography ya san me nake ya fara da sauraron shi wannan sauraron sannan hasken da ya rinka hasken rana da hamsin shine ke iradar to Allah shi ne ubangijin wannan tauraro da wayannan larawa maka suke hutawa ya Allah yake ci gaba wa annahu annaka adam ula wa samud kama alqa wa qawla nuhin min qabl innahum kanihim aslama wa abghara Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa وأنه هو وأنه أعلى أعلى الأولى أن إسمه وندى يهلك هذا وأولا بالكلام فرقنا مكان نبوه وأنه هو وأتوا ثمودا ثمودا أنا مساعد ثمودا فما أبقى ما هم به ربوا Allah ya san da yake ba da ranar yin bakiya kagar zuwa a cikin su babu wa qauma nuhi kaga da da annabi nuhu su ma Allah shi ya halakar da su min kabul sun kabun wayannan da kabun adawa da samudawa innan bukanu hum su ba san kaje ce hum azlama su ne mafiya zalunci wa Allah kuma da mafiya wuce gona da dini wato ana so a gaya ma in ce kalli ne mutanen annabi ne sun sha san mutanen annabi hud da annabi salim shi ne hum azlama wa Allah yana yake والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك Allah yake تتمارى wal mutaddika da mutanen annabi dole su ne wanda aka kifa da shi ba su ne shi ne al mutaddika ahwa wanda ake raka da shi gole su da Allah hariya da ji da hawa kan na alaiha tijaratan min tijirin mabu shi ne ahwa baga sha ba ga sha aka yi da shi da abin da aka yi da shi ne da ba da shi da zuwa na wuce da na su biyo su kan ba bi ayi ala ya rafika da tamara da wace ce daga cikin nimomin ubangiji da kake mutu wace kake mutu a wayannan sai Allah yake هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله Allah كاشفة yake hada na zuru wannan ba mai gargadin annabi alaihi salatu wasalam mai gargadin ne ne da nuzurin kula daga cikin wato irin masu gar- masu gargadi na farko cewa kun ba kun ji da amina rusuli wa ma hadi ba ba ni da farkon manzanni ba kafin ni an yi in a baki ne hada na zuru ne da nuzurin kula sai ki ajibatul ajiba me kuka cewa ba ta kudanto ita cewa ita karawar ta hadu shine sura da zamu ji da shi ne zuwa ajibatul ajiba ne kukan to wa ta zo alkiyama ce ne da ranar duniya ne kai ba wanda ya san lokacin da ba Allah ba wanda ya ce yayi ba lai da yayi wakati ya illa hu ba wanda ya san yanzu alkiyama za ta ba shi Allah yalla yake أفمن هذا الحديث تعجبون وترهبون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا Allah ya ce aba min hada hadisi ta ajabu yanzu wannan zancen kuke mamaki kuke mamakin da wajen hakuna kuke dariya wala ta kuna ala biya ji ba ma ban kuka ji dariya ya Allah wanda kuke zargi ce wa antum khalidun ay wa antum ghafilun kuna ala kare Abdullahi da Abbas yace wato wato wa antum khalidun ana nufin kuna wa ana yi alqur'ani kuna wa kofin domin suka ce a yaran mutane zama na aka ce ismi lana gani lana ce yi mana waka to wasu gani dole wa an sun wato gani dole kuna wasale ko kuma kuna yin waka ya Allah mu hukun sarki su to fasjudu lillah ku yi sujada ga Allah mu hukun sarki wa abudu sannan ku bauta masa to nan ne kamar da hadisi ya tabbata annabi alaihi salatu wasalam yana biya wannan ayar gaba ɗaya ta kaf maka da kafirai da mushrikai ne wani duk wanda yake gurin ba wanda ne ba shi yake jira har kafirai banda wato kuma ya zubi ne kalan shi da ne saboda girman kai shi ba za ku yi amma shi ma zai yi ke go kaza ya makala da abubuwa to wannan ne za a yi wasu suka je suka kai labari cewa ai duk kowa ya musulunta eh musulunta a wurin da Ali Talib ya karka dawowa akan samu jita-jita wannan shine karshen surar abubuwan da muka faɗa yanzu Allah ya ba mu da ranka ga jiran ma abin da ma ne ai fa ga mu da huwa amma su hadisin bukhari ne yake sajada nabiyyu bil najm wa sajada ba abu muslimun wal mushrikun wal jinna wal ins yake gaba ɗaya mu da da aljanu da mutane ba wanda har da mu je ne ke sujjada eh wannan shine hadisin abubuwan da muka faɗa yanzu Allah ya ba mu da ranka wannan muke kuskure Allah da lokacin sarki ya yi mana muna roƙon Allah da kina da jawa da gobe da roƙa kada da ke mana rubiya da duniya da ke Allah da ya muku adun duniya da kala da ya da na da da da gudu da da ya Allah da da ya ya wanda ya kuka kuma Allah da lokacin sarki kariya kada ku bada da kina da jawa da gobe da roƙa da ya da da wanda da da da ya Allah da da da kasar mu da jihar mu Allah ya zama zaman lafiya lafiya duk kudin da suke cikin karo mu da yin da amma da zama muna da wani da suna yin da jawa wa da kudin da mutum ba Allah ya ce wa da Allah ya tsora da ya yi da muna da wani da suna yin da jawa wa da kudin da mutum ba mun da rayuwa da sauki ya ku gaba da yin da ya yi اللهم إنا في أولادنا وفي رحمتنا ولا تهوينا واجعلنا لا يسلمين على أرض ولا تهوي العذاب يا رب العالمين صل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على